إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا شابير قوت الشعبان hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wata'ifu ramadan littafin da yake bayanin wato falalan watan ramadan ko ayyukan watan ramadan Ina muka tsaya? Na talatin daidai ko? Almanar Sani za mu tashi. Almanar Sani ma'ana ta biyu, anna man abada Allah wa ba'ahu cewa lalle duk wanda ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bi Allah وطلب رضاه في الدنيا كما ينمي يردان الله سبحانه وتعالى cikin duniya bi amalin da wani aiki daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wataala ya sanya shi fanasha sai ya faru min amalihi daga wannan aikin nashi da ya bauta ma Allah da shi asarun makruhatu waɗansu gurabu waɗansu sawu waɗansu abubuwa waɗanda suke abin kyama lin nufusi ga rayuka. duniya a cikin duniya, mana rayuka ba su son waɗannan abubuwa. Muna ganewa ko? Kuma warin baki. Me ya kawo shi saboda kishirwa da yunwa da kake yi ta ibadan azumi. Kaman wato rishin kamanni mai kyawu da yake tasowa sakamakon ibada ta aikin hajji kamar jihadi fi sabilillah wurin jihadi fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bawan da aka kashe shi wurin jihadi fi sabilillah haka za a rufe shi ba a mai wanka kayan da ya mutu da su da su za a rufe shi to kaga jikin shi zai wari amma wannan warin Allah yana son shi Yanzu Allah ce mutum zai tashi rana alkiyama da wannan jinin wanda aka kashe shi da shi da tufafin da aka kashe shi da su. Amma jinin in ka ganye jinin da aka kashe da shi ne sai dai jinin yana kamshin turaren almiski. Haka wanda ya mutu wurin aikin hajji. Shi ma za a rufe shi a haka nan da kayan shi domin zai tashi rana alkiyama yana talbiya yana labbaika Allahumma labbaika. Guda haka dai a duk aikin da mutum yake daga cikin ayyukan da Allah ya ce a yi, sakamakon haka sai aka samu waɗansu abubuwa wanda ba su da daɗi. Wanda ɗan adam ma bai iya zama da mutum saboda wannan aikin. Wannan abin ya taso ne sakamakon aikin. Wannan abin abin kauna ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna tilka al'afara lalle waɗannan alamomin ghairu matruwatin inda Allah ba abin kyamali ba a wurin Allah subhanahu wata'ala ba. Koda mutane na gudun su, mutane na kyamar su amma su wurin Allah subhanahu wata'ala abin su ne. Maliyya mustahabba, mahbubatun lahu abin kauna ne abin so ne ga Allah subhanahu wata'ala. Wa tayyibatun indahu kuma masu kamshi ne a wurin Allah masu kyawu ne wurin Allah. Likauniha saboda kasancewa su na sha'ad an ta'atillahi sun taso ne daga bin Allah subhanahu wata'ala wacce ba'i mardatihi da kuma biyayyar dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhbaruhu bi zalika to ba da labarin da Allah ya game da haka lil amilina ga ma'aikata fi duniya a cikin duniya. Allah ta'ala ya yi haka ne fihi a cikin shi taqyibul liqulubihim akwai daɗaɗawa da tausasawa ga zukatansu a ce ma yanayin da ka shiga Allah yana son wannan yanayin ai kaga an an gyara maka rayuwarka saboda kana kin kanka hatta kanka ma tsanar kanka kake yi sai ka ji an ce Allah yana son wannan abu me za ka yi kenan a so kwantar da hankalinka a ce warin bakinka a wurin Allah yana da kamshi to kaga ba za ka damu ba domin wannan warin bakin ba ya da magani aka sai ka haƙura. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gaya ba cewa wannan warin bakin naka Allah ta'ala yana son shi. To da haka kenan akwai kwantar da hankalin zukatan wato mutane waɗanda suke cikin wata ibada sakamakon wannan ibada suka samu kansu a cikin wani yanayi wanda hatta kansu ma suna tsana ballantana waninsu da ɗan. li'alla yukraha minhu domin kada a kyamata da gare su ma wujida abin da aka ji warin shi fi duniya a nan duniya domin kada a guje su ka tsane su ka a yi kyama su shi su Allah ta'ala ya ce a gaya musu bakin su yana da kaushi wurin Allah warada hadisin mursalun hadisi mursal ya zo a cikin wannan lamari cewa kullu shay'in naqisun ko kullu shay'in naqisun fi urfin nas dukkan abin da bai cika ba ragagge ne a cikin al'adar mutane idan tasaba idan ya dangantu ila fati ya zuwa gaban Allah wa ridahu da kuma yardan Allah wa huwa al-kamil fil haqiqa to wannan aikin shine cikakken aiki a hakika da aikin da idan mutane al'adar mutane kaman bai cika ba ragagge ne to a wurin Allah subhanahu wataala cikakke ne kamar masallaci ka zo ka ga masallaci musamman masallatan irin nada wanda za ka iske burguna ne aka gewaya kaga ya rage ko gini ba ya da burguna ne ake gewayawa a yadda wurin liman a zuwa a yi sallah wurin to tunda an dangana shi zuwa ga Allah zuwa ga neman yarda Allah to wannan masallacin tamkar ginannen masallaci yake wurin Allah. Haka da abin da ka bada bakin gwargwadon iyawarka shi ne a wurin mutane suna ganin ɗan kaɗan ne to wurin Allah cikakke ne. Saboda ni saboda kayi shi ne don bin Allah kayi shi ne don neman yarda Allah subhanahu wataala. Da haka dai da abin da bai cika ba a idanun mutane a wurin Allah cikakke ne in dai mai shi ya yi shi domin Allah subhanahu wataala. khalufu fami sa'imina warin bakin masu azumi aku yabo ya bi kamshi min rihil misk daga kamshin turaren almisk rihul muznibina ko nau'ul muznibina wato nishi ƙara ta masu zunubi kukan masu zunubi shine nau'i nahu shine kuka wanda tare da shi akwai ƙara yake ce mana na daga cikin shi kalmar anniyaha Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana niyaha akan mamaci kukan mutuwa akan mamaci wanda ake ƙara mata suna wuyi wannan ƙarai shine niyaha to suna da alaka da nau'u ba nuhu ba nau'u shi ma annabi nuhu an ce an kira shi da wannan suna ne saboda yawan kukan shi Nuh shi ma an kira da wannan suna na Nuh saboda kathratu buka'i yawan kuka kuka shi ake ce ma Nuh Nuh al-mudnibina kukan masu zunubi ala anfusihim akan kawunan su min khashiyatihi saboda tsoron Allah subhanahu wataala afdalu min at-tasbih ya fi falala daga tasbihi kukan mai zunubi ga kanshi ta kuka ya aikata zunubi ya ta kuka da ya sani da bai ba jin haushin ya aikata wannan zunubi ya ta kuka ya fi falala da lada akan tasbihi kuna ganewa yawa wannan kukan ya yi kazan naka da tasbih saboda min nadama domin mai tuba kai tasbihi neman lada ne kake ta yi wurin Allah amma shi kuma kukan zunubi nadama ce tuba ne kake yi. kaga akwai bambanci wannan aiki ne kake na ka ƙara samun lada wannan kuma aiki ne na kake da Allah ya yi maka to kaga wane ya lada shi tasbihi cikin shi babu babu babu neman gafara ba tuba amma wannan kuka da kake kana kuka ne dan Allah ya bi masu zunubinka kana ka tuba kaga gyara halinka ne kake yi kana rabuwa da wani aiki mara kyau wanda Allah subhanahu wataala yana ya zuwa ɗabi'a mai kyau da haka malam yace to ya ma fi falala da ka tsaya kana tasbih ba za ce tasbih ba da falala ba tasbih falalan shi yawa gare ta amma wannan kai ne kake gyara kanka kana tuba kana yin aiki da umarnin Allah ne subhanahu wataala da yace ka rabu da bi ka rabu da mugayen ayyuka ka rabu da ainihin zurfai saboda haka ana son bawan Allah idan ya aikata zunubi ya yi kuka ya ma wannan zunubin kuka kukan bakin ciki da damuwa annadamu ala ma fata cikin nadama akwai kuka kai ta kuka Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk ijiyar da sai kuka don yin tsoron Allah, Allah ba zai azautar da mai ita ba. Kuma ana son bawa Allah ya zama yana kuka an karanta mai alkur'ani ya kuka. Innal ladina yutla alaihim idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna suna faduwa da haƙoƙinsu yankuna suna kuka ka Allah ya yabi bayan Allah na ƙwarai akan me akan kuka Allah yana son bayi su kuka kuma duk mutumin da ya kuka tsakanin shi da Allah babu wanda ya sani ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai sanya karkashin inuwa na harshen Allah wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya tuna girman Allah sai idanun shi suka fashuke da hawaye ya ta zubar da hawaye yana kuka ba wanda ya sani sai Allah to Allah ta'ala zai lullube shi da inuwa na harshe ranar alkiyama guda kenan kaga kuka ragewa ne ko ba haka ba kuka kaman mai shi in ka ga mutum na kuka kaman ya wulakanta kamar ya yi ya samu wani abu mai samu ba wannan kuma shi ne girma shi ne samayya ɗin a ce kai bawan Allah lokaci bayan lokaci kana kuka a kan rayuwarka ta duniya baka san irin yadda zaka gamu da Allah subhanahu wataala ba wannan abu ne da Allah yake so inkisarul mukhbitina kariyar zukatan mutanen da suke masu kankan da kai ga Allah li azamatihi saboda girma Allah wal jabru shine dora zukatan nasu wace ya karya ma'ana ya nuna kanshi ba kowa ba ya nuna kanshi shi ba komi ba ne alhali kuma a idan mutane wani abu ne shi na ya kankan da kai kamar mutum ya zanna ga ƙasa kaga wannan karya ce ga shi hada mutum ya zanna ga ƙasa ko kuma ga ga ga kujeru mutum ya zanna bisa shimfiɗa ya zanna kujera wannan kariya ce muna ganewa ko ko kuma mutum ya zanki ya hito daga gidan shi ya tare ba ko ba takalmi duk kariya ce wannan kariya din kuma ita ce ɗoruwa din domin Allah ta'ala yana son bawa ya bi da kanshi ba kowa ba ma tawaba'a ahadun lillahi illa rafa'ahu babu wani mutum da zai duka ya kankan da kai ya raina kanshi ya mai da kanshi ba komai ba dan Allah wace sai ubangiji Allah ta'ala ya dauka kanshi muna ganewa ko to shine malam yace wannan kariyar da zaka yi kare na kanka ka mai da kanka ba komai ba wannan shi ake ce ma shine jabr din shi ke dora maka zuciyarka kuma kamar da ka san kashi yana karewa idan kashi ya kare me yake mishi dora shi ake yi to kai ma idan kai kariya gaban Allah subhanahu wataala wanda aikin naka na nuna kai ba kowa ba to shi zai dora ka kuma wurin Allah subhanahu wataala Dillul kha'ifina kaskancin mutanen da suke masu jin tsoro min sabwatihi daga damka da kabu na Allah mutanen da suka kankanta suka ji tsoron Allah wanda suna tsoron ka Allah ya kama su wannan kaskancin nasu huwal izzu shine daukaka wala da abin da Allah ya ce kai kai kaga cikin kaskanci za ka yi shi ko ko kuma wannan shine daukaka a cikin rayuwarka ba kiyawa kai ka ki yin biyayya ga Allah ba Allah ya ce kai ka ki shine daukaka ba a daukaka shine ka bi doka Allah Ju'u sa'imina yunwa masu azumi ya jirhi domin Allah ta'ala huwa shi ba'u to shi ne ƙoshi. Duk wanda ya ji yunwa cikin azumi to tamkar ya ƙoshi saboda waye yi ma Allah ya yi ma. Saka duk wanda ya ma Allah aiki ba ya faɗuwa banza. Saraka ka ƙoshi. sai ka ƙoshi ƙoshin da har abada ba za ka yi yunwa ba. afashuhum kishiro masajimi fi talabi marfatihi a wurin neman yardan Allah subhanahu wataala uwar riyu shine koshi shine koshi da ruwa duk wanda ya kishirwantar da bakin shi saboda Allah subhanahu wataala to Allah zai shayar da shi aljanna ba a kishirwa Allah ya baka aljanna ba ka kishirwa sai dai kai tashar ruwan kawai ba don kishirwa ba kishirwa ya azaba ce. Fashe sa Allah ta'ala ya ce ba annaba Adam alaihi salam ba, ya ce kaga aljanna nan ka zanna. Inna laka Allah ta ju'a fiya wa la ta'ara. Lalle kai a cikin aljanna ba za ka yi yunwa ba, yunwa duniya ake yin ta. Aljanna ba yunwa. Ba ka za ka ta abinci ba don kana jin yunwa ba saboda kana son shi. da lokacin da ka so abu za ka ci ba za ka yi yunwa ba wala ta'ara kuma aljanna babu tsaraici ba ba rishin tufafi ba rishin sutura ba za ka yi kukan kayan ka ba su da yawa ba ko ba ka da kaya masu kyau ba aljanna ba wani ko kuma ka rasa kayan ma gaba daya wa annaka la tazma fiha kuma cewa lalle kai a cikin aljanna ba za ka yi kishirwa ba ba kishirwa aljanna wala tabha wannan fa aljannar duniya ce da Allah ya ce annabi Adam ya zanna cikin ta gabanin aljannar ta lahira ba Adam ya je lahira ya zanna ba ne a aljanna ce ita dai wannan aljannar to amma kuma ya shige ta ne a duniya Allah yake gaya mai waɗannan abubuwa ba kishirwa babu hanci a ciki ba za ka ji rana ta bige ka ba zafin rana ya ishe ka ba kana neman me kana neman sanyi babu aljanna babu wannan sanyi ne mai daɗi la ya rauna fiya shamsan ba su ganin rana cikin aljanna to da haka kenan duk wanda ya ji ya ji kishirwa dan Allah subhanahu wataala to ya samu koshin da ba zai taɓa yin kishirwa bayan shi ba nasabul mujtahidina wahalan masu ijtihadi masu ba da kokari fi khidmatihi a wurin aikin Allah subhanahu wataala uwar raha wannan wahala da ita ce hutawa kana son ka huta to ima Allah aiki kana son wahala ka huta duniya ka ce ba ka sallah ba ka azumi ba ka salati ba komai ba kai ka ta huta ka kashin sanyi to kai ne dan wahala amma dan hutu shine wanda ya sha wahala duniya zai je ya huta hutun da ba ya karewa. Hutawa shi kenan, jikinka ba zai taba gajiya ba. Ka riga ka zo duk Allah ta'ala cire ma duk wani abu na wahala, duk wani abu na gajiya. La ya masu lafiya na sabul, wa la ya masu lafiya lughub. Allah ta'ala ce wahala ko ‘yan gajiya kaɗan ba ta samun yawan aljanna. La ya masu fiya na sabul, wa ma hum minha bi mukhrajina. wala ba ta samu yan aljanna ko ba za a kore su daga cikin aljanna ba sun zanna ke nan dindindin ana ka duk wahalar da kaga mutane na yi masu ba da sallah masu ladanci masu shinhidan masallaci masu tsaron motunan mutane yan agaji malamai masu shiga dazuzzuka suna wa'azi suna kiran mutane zuwa ga Allah malamai da suke karantar da mutane a cikin zauruna a cikin masallatai a cikin unguwanni ana ta fadakarwa ana ta shan wahala wani duk sai ya kara wannan abin ya dawo ya zanne yana tunanin to yanzu kuma ya za a yi ya za a yi da gidan shi komai babu wannan shine hutawa shi kuma wanda yana can yana ta zama cikin harkokin duniya yana ta ganin wahala suke shi ne dan wahala idan ka hutawa tana tabbata cikin yi ma Allah subhanahu wata'ala aiki ka dage ka yi ma Allah kuma ka yi ta yi kakka bari Allah ya halice ka dan wannan wahala ne kawai ba ma an dora ma wannan wahala ne dan ka huta wanda yake son hutu na dindindin wanda ba zai kare ba to ya wahala wurin bauta ba ubangiji Allah subhanahu wata'ala lamma sulsilati shayatin yayin da aka daddaure shaydanu da sarka ishari ramadan a cikin watan ramadan wa khamudat miranu shawat kuma wutatan sha'awoyi suka mutu bisiyami saboda azumi in azala sultanul hawa to shugaban sarkin son zuciya sai sai ya kauce kiran sai ya nisanci mutane saboda an daddaure shaydanu wata sha'awa kuma ta kwanta ta mutu wa sarati dawlatu qasa sai ta zamanto li hakimil aqli saboda alƙalin hankali ne walam yabqa lil asi udrun saboda ka babu wani uzuri da ya rage ba mai saban Allah subhanahu wataala da za a cewa ga abin da yasa ya saba ma Allah saboda da an share maka hili an tattare mewa shaidanu da an kore maka su an baka damar ka tsaya ka huta ma Allah subhanahu wataala ya kamata a ce ka tsaya ka bauta ma Allah ko Allah ya sa mu dace ya guyumal ghaflati ya guyuma kuskure ne da aka aka aka yi wasa ne na babba fataha ce ya guyumal ghaflati taqashai ya ku gizagizai na gafala ku bude mana yanayi na gafala da mutane ke shiga idan azumi ya zo to ya kamata mutane su rabu da wannan gafala din daga mutane azumi ya zo kamar ba azumi suke ba kowace magana suna iya gai sun rafkana sun mance cikin wani lokaci suke kowace irin magana sun zagi ba wani abu bane ga azumi ga bakin su shi cin mutunci ba komai bane wurin su ga azumi ga bakin su shi ƙarya shi wulakanci ga azumi ga bakin su wannan rafkana ce ya azumi ya kamata ya san abin da yake san da abin da za ya faɗi me zai kawo mai na lada ya aikata me zai kawo mai na zunubi ya kame daga bari shi an da aka ce ko wani ya gaya ma bakan magana ka ce azumi kake to ya kamata kai kai ka an ce an gaya ma ka ce azumi yake kai bai kamata ba ka fara ke to haka kenan rabkana da mutane ke shiga ciki ta ce malam yake magana cewa ya guyum al-ghaflati taqashai ya ku gizagize guyum gizagize kenan ko hazo hazo da wannan da yake tare saba ba za a ga rana ba sosai kuma ba za a ganta ba ko ba za a ga wata ba idan kamawa ne za a yi ba za a gan shi ba saboda hazo shi yake ce ba al-ghaim to jam'in shine guyum saboda haka yanda ka san wato ya zo in ya zo baka ganin rana sosai in akwai ya zo sosai za ka babu rana kawai gari duk inuwa ce lim shi ne kawai haka ita ma gafala take zuwa ta rihi maka zuciya ba ka ganin doka Allah da mutunci ko kaɗan saboda ni rabkana ta zo ta rihi maka zuciya yasa Allah ya ce wala tuqi man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta Allah ta'ala ce kada ka bi wanda muka sa zuciyar shi rabkanan naci baya ambatan Allah kuma al'amarin shi ya zama to warki ne da wasa masallaci yayi wasa makaranta yayi wasa ko ina wasa yake kana ta bata lokacin ka ka zo makaranta kai ta wasa ka zo masallaci kai wasa wurin da ake neman lada me ya kamata ka bambanta kasuwa da makaranta ka bambanta kasuwa da masallaci kasuwa ita ce wurin wargi da wasa ai ta zolaya ai ta wasanni amma nan mala'iku suna nan suna rubuta suna ganin wake wargi wake wasa wannan rabkana ce mutum ya ta wasa da addini wa kana amruhu furta lamarin shi na addini wargi ne kawai kuma ko ina ake wargi ba wurin wurin me ake cewa bakin rijiya yawwa haka wurin addini ba a wasa ka yi wasan ka a ra- ba bakin titi ka yi wasan ita ma ba a son ta zama ko ina ba a son ta zama kullum wanda wa- wasa ta zama to da biya shi kullum to ya hallaka ana son wasa lokaci bayan lokaci yawancin lokacin ka ka tsara gida kawai tsara gida ka bai da hankalinka a wurin lahira kai ta tunanin me za kai kai awa ɗaya kai ta wasanni a ta kirkicewa da dariya shi kenan kuma kullum haka ne wani tun da sai ya wara kenan a tsawon san wani ba ka gajiya a ce kun dan aikin ka duwa sanili duk dariya ce kawai ake ta yi. ko wannan to Allah subhanahu wataala ba ya san irin wannan ba shi yasa wata ala ce wala takun minal ghafilin kada ka zamanto daga cikin mutane waɗanda suka raukarannu to shine malam yace ya quyubal ghaflati taqashshi taqashshi wala ki bude azo ya bude kenan ya shumusa taqwa wal iman ya kura ne kun tsoron Allah da imani aqli'i kule ku ku bude ko kuma ku hito ranakun tsoron Allah ma na rana shumus jam'i ne na shams muna ganewa ko rana guda nawa ce ɗaya ce amma kuma ki tashi mus ranaiku saboda lura da mi kwanakinta gobe wata rana ce jibi ma amma dai ita ɗin ɗaya ce juyawa take yi tsaye take yi duniya ke yawo kanta sani na wurin Allah to ranaiku nan ana magana ranaiku na tsoron Allah na taqwa Ma'ana ka bayyana tsoron Allah ka cikin watan Ramadan. Ka ji tsoron Allah ka bi doka Allah cikin watan Ramadan. Ka nuna imanin ka da Allah subhanahu wataala a cikin watan Ramadan. Don ka nuna shegantaka da shiriri ta ana Ramadan ana azumi. Cikin Sha'ban ka yi shegantaka Ramadan din ma bai tsira ba to shi ne za ka tsira cikin rayuwarka. Ya sahaifa a'mali salihina ya ku takardun ayyukan bayin Allah na ƙwarai, irtafi ku ɗaga sama. Mana, mutum ya aikata ayyuka masu yawa na alkhairi, domin mai littafin shi ya cika da ayyuka masu kyau. Domin littafin shi ya cika da ladaddaki masu yawa shine abin da malam yake nufi. Ya sahaifa, amali salihina, irtafi ku ɗaga sama, ku ƙara girma. ya qulubas salihina ya ku zukatan bayin Allah na kwarai ikhsha'i ku ƙara natsuwa ku ƙara tsoron Allah watan ramadan ya zo ya ƙara tsoron Allah ƙara tunanin girma Allah subhanahu wataala domin a ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ya aqdamul mustahidin ya ku kafafuwan masu ba da ƙoƙari usjudi ku yi sujada li rabbiki ga Allah mahalicinku warkaye kuma ku yi ruku'i ga Allah subhanahu wataala mahalicinku bana mutum ya yawaita sallah mutum ya yawaita sallah in azumi ya zo bayan Allah mutanen da salloli suke da yawa bayan an kara ashen kuma kaga sun sun tashi cikin dare mutanen da uwayenmu da kakanninmu duk mun gani aka cikin dare bayan an yashin kuma ka tashi ka gansu wajen karhe hudu ana ta salloli ko kuma ka yi asham shi kenan ka gama asham din ma yawo kake ka nemi ina ne yake ake saurin karewa mun ce 25 an kare in ka zo wani wuri ka ga an yawa dai ka ce ba ka kara dawowa a wani wuri minti 15 ba laifi amma karkace shi kenan kuma wata ne na ka yawaita in ba ka yi ba me za ka yi haka mutum ya je yana azumi da ya shi mai ruga da gudu fada ya zanne ya ta hira har sha bin dare ana ta shayi ana ta shan lemo kawai shiri daga nan duk kwana ya dauke sai an tada jiganta shi kare ya ta yi ya tashi ya yi gida kuma ya ci gaba da kwana ba haka ake ba ramadan ba ba watan wannan ba ne wata ne falala ce ba kamar yadda ka san ɗan kasuwa ne da yake da shago cikin tsakiyar 'yan kasuwa ana nana ta gyara yanzu ko ana ta shiri saboda za a shagara masa za a ci riba za a samu kasuwa in mutum ya kwanje shi mai sai bayan sallah shi zai bude shago yaya ba za a sayi daga lokaci ya wuce to haka ita ma harkar ibada ta wannan lokacin da kake ganin shi na azumi to irin wannan lokacin mai neman duniya shi yana farin ciki da shigowan lokacin sallah ya yi dole a sai kaya dole a sai tufafi dole a sai takalma dole a sai yan kunne dole a sai yan hannu dole a sai sarkoki kai ma sai ka sa ma ranka dole in tara lada mai yawa cikin azumin ramadan haka ake so ba lokaci ne na abin nan ba ka yawaita sujada ka yawaita ruku ka yawaita sallah ka yawaita karatun alqur'ani ka yawaita istighfari lokaci ne in ya wuce kuma sai ka fadare kai ta faci huta ba lokacin hutu ba lokacin hutu ba na ramadan ba ne in shawwal ya zo bayan azumi miƙe kawawa kai ta kwana saboda abin da za ka samu cikin ramadan ba za ka same shi cikin watan shawwal ba ya rage alheri da albarka da falalar da Allah yake ninkawa da yanzu ya tsaida ta saboda ramadan ya wuce kenan me ya kamata kai amfani ya kamata kai da ramadan ba kwancin kana kai ba a ce ibadar ka gaba ɗaya ta yi ba ta wuce minti arba'in cikin ramadan minti arba'in kuma maimakin ma ka zo fada ka huta ka nemi wurin tafsiri ka ƙara samun lada nan za ka zamanka kuma wurin tafsirin tsakaninka da shi zai wuce metar ɗari biyar ko ɗari shidda ko dubu ɗaya ma duk kana yin ruga da gudu ka je yana kawo maka amma ba za ka yi tahiya ba kuna ta hira sai kun ji malam zai addu'a daga nesa to ana addu'a na kuma fada kuke ku karba addu'a yawan ku tashi ku tai awa ɗaya ce karatun tafsirin nan baya wuce awa ɗaya kowannen karfi ga sallah ka yi ga gaji ka saurari tafsirin alkurani ba shi kenan ba sai ka dawo sha ɗaya da rabi in hira kuke so ku yi sai ku yi hira duk dai ba ba bai kamata ba bai dace ba ramadana ba na ba na hira bane ba na gamuwa a ita duk duk ba wannan bane in kun shekara kuna ta hira ba ta yi sheku ba ya kamata da a ce an wuce nan ramadana ya zo kowa ta kai shi kawai tsakanin ka da yan uwanka kawai a gaisa shi ke nan ka shige gidanka kai ta kai ta lazimi bacci ya ɗauke ka ka ɗan walka haka kana walka kana ji gaba kana kana wacce na ɗauke ka kuma kana tashi haka har lokacin sahur yi haka ya kamata har magana ya wuce sai ka ba wannan watan guda daya lokaci kai kwanan sari kai kwana bayan asuwar kai kwanan sari har ka rama duk kwanan da baka yi wa shi kenan Allah ya samu dace ya ulunal mujtahidina ya ku idanun masu ijtihadi la taja'i kada ku yi kwana kaji dama Allah ta'ala ya ce bayan Allah na kwarai yan aljanna kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kadan ne daga cikin dare suke kwana kaji kuma Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a bayan Allah na kwarai jikinsu yana yin nisa da wuraren kwanci shahidinsu ba su kusantar shahidinsu kullum nesa suke da su ga shahidan amma sai mutum ya daga shahidan nan ba ba lokacin kwanta ta bari lokacin kwanta ta yana aljanna ba sai mutum ya tashi ta ibada kuma Allah ta'ala ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama suna kwana suna sujada suna tsayuwa don Allah subhanahu wataala kwana suke suna wannan to muka samu dama cikin wasu watanni ba watan ibada ya zo wanda kusan zaka ji duk mutane falke suke ta kake nan ka samu abokan mi abokan aiki waɗanda za su taya ka ba ka da damuwa domin ramadana mutane ba su taka kwana ba wasu ma ba su kwana sai sun yi sahur je masallaci a yi sallar sai su wace kowa ya kama gaban shi a ta kwana kuma har ƙarfe goma ko sha ɗaya a tashi to haka ake so idanun masu ba da ƙoƙari kan ku yi kwana ku tsaya a farke saboda lokaci ne na fasan gara basa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya zunubar ta'ibina ya ku zunuban mutane masu waɗanda suka tuba la tarji'i kada ku koma ga zunubai din duk wanda ya tuba to ya tabbata kan tuban shi domin Allah subhanahu wataala ba ya san tuban mazlumi Allah tuba na gaskiya yake so Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani kaga masu imani suna zunubi Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah amma tuba ta gaskiya in kun tuba to kar ku ƙara komawa kar ku zama kamar kare da yake amai ya binne aman nan shi in ya je yunwa kuma ya zo ya tolike shi ya canje shi haka ya mai kalashi in ka tuba ka haƙura Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wanda muka faɗa da Allah ya mamu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya samu gyara ka kira sallah بسم الله yana tambaya wai ɗanɗanon ruwa ya canza ruwa ne ya canza da ɗanɗanon shi ba a canza shi ba a ibada da shi idan ɗanɗanon ruwa ya canza shi ya zama ba ruwa ba ke ya zama wato ɗanɗanon wannan abin ke gare shi ba sunan yin ruwa
shi malam ce ya halatta mutum ya aure mata biyu wanda uwayensu uwayensu ba da kare ba da kare ne kenan tabbashin ne uwayensu wani halitta mutum ya wuri mata biyu amma uwayen mata biyu ɗin wasu da yawan su ne ina na uwayen kowace da ubanta daban amma da uwayen su kuma kawuri ya kare kuma kawuri iyan makashi ina na ba hana ba ta haɗa zumunci ko ta haɗa rigima na'am
ita ma da mai da hukuncin mutum da mutumin da ya bi ana bin shi ana bin shi bashi na azumi na ramadan bai rama sai da wani ramadan ya zo da kuma wanda shi kuma bai da ikon ya biya maka bashin kuma bai samu ikon um, bi- hudda bi- biyan na- biyan bashin har sai da kuma wani ramadan ya zo
da ɗaya ne ta magana guda ce biyan bashin azumi in dai dan dai ne hukuncin mutumin da yayi ake bi azumi tun bara har yanzu bai biya ba haka wata ya shigo ya danganci yadda mun yi wannan tambayar ran da mun yi ya danganci abin da ya sa mutum bai bai ranka azumin ba in sakaci ne to laihi ne da kuma wurin a yadda za a mu'amala da irin wannan sakaci malamai sun saba ne wasu sun ce sai mutum ya ranka kuma yi kafara ya ciyarwa wasu kuma suka ce a ciyarwa kawai za a yi magafara Allah wasu ma cewa suka yi ba ma sai ya ranka ba amma dai ba su da yawa cikin malam to kenan ya danganci in sakaci ne akwai laifi in kuma abin da ya na bara a yi shi kuma shi ne har yanzu bai rabu da mutum da ciwon dai larurar dai tana nan har yanzu to kaga sai mutum ya kare jira da gani kuma bayan azumi ko ya ebe shi ba ya da laifi wannan in kuma ya gagara abin ba ya yi yadda shi kenan sai mutum ya ciyar na'am
da malam mutum da yake idan mun biyan bukatar shi ya zauna kurin zai ta yi salatan na sallar sallar ya yi ta yi ta yi ba tare da ya ambata ba ga ya ce ga abin da yake so Allah zai biya mishi bukatar mutum da yake yau da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya biya mai bukatar shi ba tare da ya gaya ma Allah ba ga abin da yake so. Allah ya san bukatar kana yanzu na ta salati in ya gaji ya tashi ya tafi shi Allah zai biya ma bukata akwai hadisi mai rauni ne amma cewa duk wanda karatun alkur'ani ya dauke mashi hankali daga gaya ma Allah bukata kawai sai dai zaka yi ta zuba karatun qur'ani in ya kare ya tashi ba ya ce ma Allah a bashi kaza ya tashi ta kuma shi yana da bukata amma qur'anin ne bai bashi dama karatun shi bai bashi dama ya gaya ma Allah bukatar shi to Allah ta'ala zai bashi hiyar da abin da yake ba mutanen da suka ce Allah ya basu na'am
Ya yi in wancan gama ya addu'a.
na'am ta yi magana tana nan ko Eh, ko Ya yi kwarar rana jin ba talata da yusuf ne ɗan to ai mutane suna gani ko ga rubutu amma ba matsala muke sai a bari na
wacce mutum da ya gane jasa a- a jikinsa sai ya wanke daidai wurin da wurin da jasa ya ce wannan ya wadatar idan ya tashi ba da dama haka nan ne mutum ya gana jasa ga kayan shi sai ya wanke daidai wurin najasa wai ko ya ishe shi to dama me za ka yi najasa daidai da inda ka gane ta sai ka wanke kaya duka in ba a san inda ta waltsa ba ne shi ne aka ji sai mutum ya wanke kayan shi duka amma ka gane ta ga ta nan ne za ka wanke wa na'am
ya ce malam me ya ce ma- ya- ya na hukuncin wanda za su zo karatu sai su kuma suna ta hira kasuwancin su har su kai suna ma daga murya ya ce ya ne wannan hukunta yawancin mutanen da suke zuwa makaranta amma su yi ta hirar kasuwancin su amma suna ɗaga murya ladan su ke na wurin Allah sun ci riban hirarsu ta duniyar su amma ba su da ladan makaranta makaranta babban wuri ne mala'iku suna nan zagaye da su na ta kallon mu suna rubuta babban wuri ne ba ƙaramin wuri ba ne da mutum zai wasa da shi ba na'am ya ce malam yana ya ce wannan wato yana ta yana tambayar kansa ne wato sai ga in yana azumi ba sai kuma shawar shi tana karuwa Hmm.
ya ce ya a azumin nashi akwai ya akwai shi mutum yana azumi amma kuma yace dan ya doki azumi sai ya ji sha'awar shi ma tana ƙara ƙaruwa da ƙara kyautata niyyar shi annabi ba ya ƙarya Allah ba ya ƙarya Allah ya ce la'allakum tattaqun dan ku ƙara kiyaye kanku daga samu Allah shi yasa aka ce ku yi azumi ake nan kana azumi sha'awar kana ƙaruwa sai ka ƙara kyautata niyya ka ƙara ɗaukar azumin da mahimmanci Allah ya Allah zai sauke ma wannan kamar mutum ne ya zo yake malamu sallallahu alaihi wasallam dan uwana yana ciwon ciki maza Allah ya ce ya gaba ya zo mu ya ba shi ya zo yake malamu wallahi ciwon ma ya karu maza Allah ya ce ne ka ƙara mishi ba yi Allah ya ce tana magani ko ta kuma dan maka magani ya ƙara dawa maza Allah ya ce kai ka je ka bashi zumuwa Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ƙarya yake to kaga haka nan ne gaskiya ne magana Allah gaskiya ne azumi yana rage sha'awa an ga kai tana karuwa kenan kai ne makareci na'am
ce malam mutum ne yake so wato da wanda ya za ya ɗauki awa biyu ya raka a biyu cikin raka a cikin awa awa biyun nan da ya kuma ya tsaya cikin awan nan biyu ya tsaya ya tsaya rako'i da yawa wai wannan wannan ne tambayar ma ran da mun yi ta. wani mai ta tambaya maganar sallah a mutum ya salloli rakawoyi da yawa ko kuma ya tsaya ya karatu da yawa cikin rakawoyi amma rakawoyin yan kaɗan wani lada wannan mun mun ba da amsa shi nan cewa malamai sun yi sabani suna ganin yawan rakawoyi ya yi wasu kuma suna ganin yawan karatu ya yi kowane dai kai alheri wanda ya za kai kai kokarin abin da za ka yi Allah ya karbi lada ya baka lada a kan shi ba wai ni za kai kazan gida sai yanzu na samu lada dubu ka zaɓa kai wanda za ka fata Allah ya karba ka san mutane misali suke wani salolin shi yake yi da waye misali kana mu'amala da Allah kana wani shigarta kai kuma Allah na kwarai tsoro suke yi in sun kare su zanna su yi tasbih fari su istighfari suke da su tai tai bayan sun kare ibada bayan sun kare kiyamun lailin da Allah ya sa su wa bil sahiru yastaghfiruna Allah ya ce suna neman suna roƙon Allah gafara ƙarshen ibadar su wal mustaghfirina bil ashab anan amma kan sai kawai ka gari ka tashi kawai shi ke ka yi sunna raka goma sha ɗaya ko sha uku kenan ka kuma irin ta annabi kai yi tsawo wani ma tunani yake irin ladar da aka ba annabi za a mai saboda bishan hankali kankan da kai za ka yi duka za ka ka bi ta da roƙo Allah ya sa na yi daidai Allah ya sa na yi daidai ba tunani za ka yi ta yi ba wani wani yana nan wani nan jiji da kai shi bai ki bai za ta da a kiyama ya ci zama da shi kan yake ba ruwa da mata ba ruwa da giya ba ruwa da haram ba wannan ba bayan Allah ne na kwarai ba haka suka yi bauta Allah duk lokacin da ka kware a cikin ta kuma lokacin za ka ƙara tsoro haka ake mata lokacin za ka ƙara rena kanka kai ba kowa ba ne dan ana gaya maka bayan Allah nan kwarai kai ko magana ka yi ko magana ka yi mutanen da suke yi ne suna jihadi kuma su gudanar suna kiyamun laifi yaushe suke hutawa ba ruwansu da hutawa ita ce ibadi amma kuma duk da haka nan kuka suke sai ga mutum cikin sallah yana ta kuka dan karshen ta kawai tsaye kana tare da karatu alhamdulillahi rabbil alamin kai ta tsaye kana ta kira'a kana jin daɗi har ka kare hawaye ba za su mu ka san girma Allah ne maka kawai daɗin karatu kake tafi su suna karatun sun yi naka sun yi ka iya karatu amma kuma kuka suke suna kuka suna ibada me yasa suke kuka saboda ba san ibada na Allah ya karbe ba ko bai karba ba ba kai kana nan kana ta jijji da kai wani abin da kake haka kana na bankar jikin ka kana sallah kana ta kuri gaban gaban Allah subhanahu wataala kuma a kari kai ta lissafin ka samu lada kaza kuma kai ko yanzu aka tada alkiyama ka shirya kana jin sayin na abubakar abin da yake da za a ce mai shiga aljanna kafar shi ta farko ta kamar ta shiga ta guba ta shiga ba da ba da tabbas abubakar dan aljanna ne ba ba wai bai yarda ba ne kankan da kai ne dukawa ne duka ma Allah ne haka ake so kai kai ba wai kamar iri da kanka kana kuri ba Na'am.
ita wani mutum ne shiga sallan magarba ya ce sai da an kare sannan sai ya ya yi ankara ya ga bai da bai da bai da rola ya zai
Mutum da ya gane sallan magariba har ya shiga sai daga baya ya gane cewa ashe ba ya da arwala ko ya za yi an kare an zai ci gaba da sallan. In yana son sha wahala. Ka shiga sallah ba arwala. Ka ce ka ce wai ya za ka yi. Yana sallah ne ba arwala. Kuma ka tuna. Ko na ka a ƙarshe ake ciki sai ka hita kawai. Kike na saboda ta riga ta ɓaci. Na'am.
kama na ce kakka damu da wannan kakka damu wai jam'iyya za ka samu ladan jam'i saboda niyyarka Allah zai baka lada Allah ya san mantuwa kai ba da gangan ku kenan kai ta waje ka yaro laka ka zo ka sallar ka kai kadai kai kadai kai sallah amma ka samu ladan jam'i wannan mutane ba su gane wanke Allah yana aiki da niyyar ka ne na'am ita wani ga wanda sai da sai da an kare gama sallan sannan ya tuna sai ya saki ga wanda sai da aka tare sallah sa'ad ne ya tuni shi ma sai ya sake sallah bayan sallah ma sallah ka tuna shi ba ka da alwala sai ka je ka sake kai sallah ko ka je ka yi alwala za a ce na'am sai in lokaci ya wuce malamai suke magana in lokaci ya riga ya wuce ka tuna to shi kenan wasu suka ce abin da haka nan sai ka sake wasu kuma suka ce a'a ba za ka sake ba saboda lokacin sallah ya riga ya hita sai dai ka yi alwala saboda sallah mai zuwa na'am
wannan tambaya shike cewa ya halitta a sha lemu bawa wani mai sa kuzari ko kuma kafe ya halitta mu ya halitta mutum ya sha lemu mai sa kuzari ko kuma kafin ya halitta mana kayan daɗi ne abin da ba a so ya zama kullum in baka sha ba ba ka yi aiki in jikin ka wani zagan amma da ka sha kafe ko ka tashi ya zama kwaya ke amma ka sha shi dan daɗi kawai Yawwa, ka sha kafe ka sha tebar ka sha lipton ka sha duk wanda za ka sha in dai duk ba kwayoyi ba ne saboda su dama ba kwaya ba ne kafin ba kwa- kafin ƴaƴan itace ne masu albarka saboda kenan kun kasashen laraba ma su ba- ba ba su da kafe amma shi kakawo ɗin ƙwayoyin wannan kakawo ɗin ko ɗin su suke dakewa gidan kowa akwai shi kuma shagon kowa na sai da shi kurku ka kawo irin nada sai ka je ka sau daidai na kudin ka dala hamsin ko dala ɗari ka kawo matarka ta sa cikin turmi ta dake maka da ruwan zafi ta sa ma kai tsaye tsaronka da wani kafi ma kai tsaye za a kawo maka akwai firimi cikin shi akwai tezim akwai tuwazi in ka zo za in ka in ka sauka gidan laraba har tambayar ka zasu firimi kake so na na kakawo firimi ko tezim saboda haka su waɗannan kayan daɗi ne ba ba ƙwayoyi ba ne amma in ya zamanto ba ka iya aiki ba ka iya jin kuzari sai ka sha to ya zama ƙwaya ke sai ka haƙura da su na'am
wannan tambaya shi ce ba gani ba to bismillah ta ce mutum ne ya rene shi tun suna jariri ba ba shi ba shi haye shi ba ya ce to da wannan da wancan wanda haye shi wani zai yi shi ne baban shi mutum ne aka rene tun ja- tun ja- tun yana jariri har ya girma amma renon shi ne mutumin ya yi to da shi da wanda ya shi wane ne uban ya ciki wai sai wani shi ne baka ji reno baka ci haihuwa da bari reno da yana da ladar renon ka da ya yi amma ba zai zama mahaifinka ba har abada babanka shine babanka wanda ya yi ka kuma zai nan da wannan yama bai kai haƙƙin babanka yana da haƙƙi yana da haƙƙi yana da haƙƙi shi ma kusan uba ne gare ka amma kusawa ni kuma wancan ba a cewa kusa ubanka ne babanka ne ba a ce babanka ba ubanka ba na'am wani ba Allah na bara gare shi da ciwo ya mata tsanani Allah ya bata lafiya a kama mai da addu'a Allah ya bata lafiya dukkan wanda ba ya da lafiya Allah ya ba shi lafiya wasu kuma ɗalibai ne suna bara addu'a kan jarabawa da suke yi Allah ta'ala ya sa su ce jarabawa Allah ya ba su sa'a Allah ya ba mu sa'a dukkan mu babin da muka sa gaba Allah ya sa mu same shi dukkan bukatun mu Allah ya biya mana su Allah ka yabe mana zunuban mu Allah ka yi mana gafarar su ya Allah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورد suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu waɗanda suka yi mana wannan basta da muka gani yau an lika ta Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi da wanda suka yi wancan da wanda suka yi wannan duka Allah ya saka musu Allah ya biya kowa Allah ya samu kowa cikin su jerin kyawawan ayyukan shi wannan basta kamar yadda muke gani akwai abubuwa da ba waccan ba ta da akwai waɗannan ajan ajan ɗin. saboda sakonni mutum na so abin nan ya turo sako ta hanyar abin nan kwamitin marayu da ke gare mu yasa aka buɗa aka sa waɗannan abubuwa ciki wani zai iya gani daga nesa yana so ya sa taimakon shi ga marayu bai san yadda za yi ba amma in ya ga waɗannan abubuwa yana kallon karatun to shi kenan ga su nan ta kowace hanya cikin waɗannan hanyoyi ga su nan ga al'izza nan ga amana nan ga rita nan ga zina nan da sauransu sai mutum ya turo shi yasa muka faɗaɗa abin eh insha Allah wa Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya kowa Allah ya biya mu kowa bukatar shi Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen wahala da matsala gaba daya Allah ka faranta rayuwar mu Allah ka haskaka mana rayuwar mu Allah ka kara mana imani da mana gafarar zanuban mu gaba daya Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka raba mu da fitina da tashin hankali waɗanda suke tara mana fitina da tashin hankali a cikin kasashen mu Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen fitinar su ya Allah Allah ka maido su bisa hanya ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da inda suke ya Allah shugabannin mu Allah ka kare su ya Allah Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana da adalci Allah ka tabbatar da su akan riƙon gaskiya da aiki da gaskiya da kuma yi ma talakawa adalci Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين